إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markasu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na rabiul awwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha uku ga wata na sha daya shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 154 a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabil aziz darasi na 154 muna cikin kitabul hudud na haddodi ababe da Allah ya yanke na hukuma ga wasu wanda suka yi wani laifi daga cikin layuka da aka kayyade aka kayyade musu irin hukuma da za a yi ga wanda yau da laifi yanzu kenan insha Allah yau za mu tashi man yuqimul hududa an yi maganar haddi sai yake tambaya nan waye shi ya tsaye da haddi haddi kowa zai iya tsaidawa kurin da kaga mutum ya kaza ka kashe shi kurin ko ka yanke mai hannu karan kanka ko kuwa shine tambaya da sunan babi babi da sunan tambaya yi waye zai tsaye da wannan haddin da aka yi magana ya ce wala imuwa illal imam au na'ibu ba wanda zai tsaye da haddi sai liman shugaba ko na'ibin shugaba wanda zai ci wurin shi ya ba shi uzini ya je aikata aiki kaza li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqimu al-hudud fi hayati wa kadha khulfa'ahu min ba'di yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake tsaye da haddi a rayuwar shi haka khalifofi ma a bayan shi khalifa shugaba shi ke tsaye da haddi shugaba da wanda ya wakilta ya ce wa na sallallahu alaihi wasallam fi iqamatul hudud faqal wa qul ya unais ila mar'ati hadha fa in tarafat farjumaha wannan hadisi wanda wani ya zina da matar mai gidan shi a can karkararsu irin da ake anan karkaranmu idan kai zane da matan mutum aka kama ka sai a ɗaura ma tara ka biya tara jika ɗari ko ɗari biyu ko akuya kaza ko dabba kaza za a bada shi sarki ko shugaban alkali ya ɗauki rabon shi kuma kai miji kai ma a baka rabonka bayan an yi zane da matarka wannan anan ma na irin wani al'ada mummuna a wurare da dama cikin wurarenmu kuma a kawai ake yana ba amma a kawai ake da a ba mutum kudin tara a ba mijin mata kudi da aka amsa a wajen kwaratan matar shi to shi wani bawan Allah haka aka yi garin su a wancan zamani aka ɗora mai dabba ɗari da bawa kambacin zanar ɗan shi da matar mai gidan shi bayan ya ba da sai kishin kishin kishin kin ana cewa kai wannan hukuncin wa ba na Allah bane ba haka bane ba gaskiya bane ba sai ta so ta kana sai zo madina suka zo madina daga nan sai daga kara ya daga kara zuwa kwata zuwa madina da aka zo aka isko annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah na zo wajenka kamar hukunci da hukuncin Allah ya ce wannan yaro nawa ya zina da matar mai gidan shi an ɗora mun dabba ɗari da magana baiwa na bada amma aka gaya mun cewa abin ba haka bai shi na zo kamar hukuncin Allah a nan anan sarasa ce ya ce magana ta dabbobinka da aka amsa da baiwarka mai da makanka abinda kuna yake hukunci na Allah ita shi wannan bawan Allah ita wannan mata taka shi wannan bawan Allah za a mishi hukumci na kaso na magana bulala ɗari da magana kaso ko kora ita kuma matar wannan aje a tambaye ta in ta hurci da ta yarda ta yi zina ita kuma tunda mata aure ce sai a jihita wannan shine kun hukumcin Allah to a nan shi ne kama kaɗan juz'in maganar annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda ya aika garin ya je shi tsaye da hukuncin aita wa gudu ya unes ka yi jijjihi tun da sayi unes ka ta yi ila ta haza zuwa mata wani bawan allah fa'ani ta rafa ɗin ta yi hurci da ta yi zina farjumuha kullum ka je a can maka jihida kaga kenan shugaba iya da kanshi ya zartar da haddi ko ya sa wani ya zartar da shi ba gana na bakin shi je rasar da haddi kuma da maganar an aka yi zina da matan mutum gabin da ake ɗora shara ko haddi kun zana a dibar magana zuwa ce kaza kaza ko ka bashi ka bashi takobi wayan da ya kashe ga gabin da ke haƙin shara ko za a maka haddi na bulala ko ko na kisa dan a ce kayan armi ne shi ba annabi ce bai zo ko su je bayan gari ya bashi bulala ya bashi takobi wa idan shi in baka yi kashe ne ya ce wa yujutu da sayyid an yi kimar hadda alama maluki turin da an yi maganar shugaba yake zartar da hukumcin haddi ko wanda ya sa to haka aka maganar shi shugaba na baiwa yana tseda mata haddi kama yadda shugaba zai wa sauran umashi ya ce ya wannan magana da kaulihi sallallahu alaihi wasallam إذا زنت الأمة فتبين زناها فلجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت ثانية فلجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فلبيعها ولو بحبل من شعر cewa abinda yake wannan ruwaya fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan zanatul ama idan baiwa ta yi zina fa ta bayyana zinaha zina ta bayyana a hili kararraba wani kolokolo kurin zina aka yi sai mazan da ce falajalita halhadda mana mai gidanta sai ta bulala ta haddi wala sarrif alaiya kai mata allah wadai irika aibanta ta shi mutumin banza madana ce banza to mana ka bane kurin abin da kanshi kurin mata kurin haddi kurin na zina bar maganganu kurin baka ƙi maganganu ana ga ana gaya mata kuran ya mata haddi bulala ta haddi wala ya sani ba alaiya kai ya mata wulakanci ya kamata gama da maganganu na aibantawa kai ga zagin da kaza kaza kai kaza kaza wannan sun in zana ta saniya in ta sake wata zana wannan baiwar Allah falajalida la hadda ya sake mata da haddi har zuwa mana baki nan ma dai yanzu da zai na uku ne ya ce mata haddi na ma dai wallahi sarrif alaiha kai mata sai ka zargin da ya kamata Allah wadai ya aibanta ta suma in zana ta sadisa idan ta yi zana ta uku a nan kuma abu ya zo ƙarshe ta faɗi bi'iha walau bi habalin misha ya sai da wannan baiwa ko da da igiya ta gashi mana kullum ga ake sun na mata haka nan kina ce ko mun arhaƙi da sadaka ko ni sadaka to nan za ka ce annan salam ya umarni kenan a sida mai aibu a nan cewa ya sai da ta ba sida aibu wani ba kuma me zai wakana yanzu baiwa da yawa an san ba ma baiwa har mace ma da yawa takan shiga hakkin banza dalilin miji ko misali tsohon zawara ce ta ji ma wurshen arme dai iya wata idan aka mata arme za ta kame tabbas ta iya ita wannan baiwar shi bai kwanci ita kuma bai mata arme ba iya wani zan saya mata arme ko a cikin bayan man gama ta rauni kaga nan ba wani abu ana ga mun galayin ta ba nan ba abu mu aibu zai ba wannan ni na nayi gaskiya ta kasa bari ta iya ni da maganin mulatin ta ina da wannan gama ta da shi ko ko ni nake bukata in sai ta kenan wannan abin da ke ta abun kenan mata maganin shi shine magana ba dan an ci a sai da abu abu da ma'aibu ba kenan ko nawa kai ka sai da ta ka samu mai sai kurin ka sai da ta ya kawo wannan magana dalilin kurin kenan mai gidan baiwa yana iya tsaida mata haddi shine kurin bayani anan wanda za mu ɗauka kuma da karantar da mu ba a san ba a san rikici ko rashin tsari a cikin al'umma yanzu nan aka ce kurin duk wanda ya zina kurin ko ya tsada haddi dan mu musulmi ne kurin ya ta ya zina ko ya tsada mai haddi ka samu tsarin mai wani ma ya zo ma shari'a ya kashe kai ce haddi kaza kai sai aka tsare he da shaidu sun zo sun tsaye sun shaida a gaban wanda zai haddin ga shaidu har hudu ma kaza kaza ta kwan a yi wannan hukunci na maganar a yarda amma kowa ka mutum mai haddi ba a yi ko da maganar na kisa da aka ce kaiwa ake gaban hukuma tabbatar da shaidu ta kwan a yi kisasi na maganar kisa haddu zina maganar kuma haddi na yanzu abubuwan da ake mahaddi ne yawara da zina saboda hadarin zina cikin al'umma ya ce azina haram wa huwa min akabar lakaba'ir zina haram ce kuma tana daga cikin akwai kaba'ir na lahi to tana cikin mahi girmansu a cikin mamman layuka to zina tana cikin manya-manyan lahi mahi girman lahi saboda hali ne wanda yake na kaskanci na lalaci na aibanta kabila ko gida dalilin na mutum daya ake mutum guda cewa kullum kadiba kusa da addini yana rage maganar lalaci balle na zina duk na samu shin addini ko ina ka samu cewa zina koren wani abu ne na biyan bukata kamar yadda yake kasashe na waɗanda suke na afirka ma ba addini a kansu za ka a canza na ba na abace ba kurin mutu ta bukaci namiji kurin biyan bukata ce tana son kurin tana biyan bukata da kai yanda haka yake a turai kurin tana mata kuda matakka ce yanda suka ba da dama mutum je ina makaruwa iya dama in dai ba da ƙarfi ba zai yi to matakka ma in tana sha'awar wani tana iya zuwa su yi mu'amala da shi sun tana bukatar shi da wannan haƙƙin mace ne tana da wannan haƙƙin da kai kake hake kaje gidan karuwa ko wajen wata karuwa ka biya bukata kuma su suna ga cewa ma ka doshe sa da ake magana malamai suke magana a yanzu na arman ahalar kitab arman ahalar kitab an ba da dama to amma sai mu mance shi Allah ta ala almusa na sanar da kitaba ta ashe almusa na sanar da kitaba wanda take kame kai kenan a matan ma na kitab Allah ta almusa na shi ne kamar ga albani mahudun nasu da albani rahimahullah iya cewa wannan magana ta ba da dama arman mata na allah kitab iya ba da dama amma ka san shi allah iya magana al-musanat ya ce a yanzu a gaskiyar magana samun al-musanat a cikin siyan dagi kenan ko da ta kama mutum ya yi ba ko ce zarma ba kurin kwace kwasa ko da za ka yi dole ya ka tabbatar da musanat domin su me ka ce su a wajen su a wajen turawa a yau zina ba lahi ba ce kuma su suna ga kai musulmi ma ko ta musulmi ta sa ta ɗauki zina a layin laihi matsala ce su a wajensu ka ce ma yin zina laihi yin zina aibu ne kai kai laihi a cikin tsarinsu shi sa wanda karanta abin jaridu turkiya lokacin take cikin ƙayoyi da asa mata ta shiga taron kasuwar turai tare da turai ai kaga cikin ana gamanta yadda aka ce ta aiki a cikin kundinta sun san da kun labarin kundinta a kundin turkiya an sa zina lahi ce su kuma a turai ba lahi ba ce bukata ce wurin da mutum adam ya yi dole wannan sai turke ta goge wannan doka tukun ta iya neman mata kare shiga cikin layin tashin turai shi abu ne ke ce kaga kan wannan magana kenan ba dukkan kafira ba za a ramadan ta alkitab wai wa duk da ake magana wai an baka dama ne misali kusan musulunci cewa musulman ma ana karkin kabucin mamaci addini musulman kanta an ce za ta dini ko za ta dini to kenan an ma alkitabu da an ba dama bane bana dan me yasa kullun shari'a ta ba a ce ai a bar shi ayi shi musulmi ka shiga wani hali su ga wata wani wuri ko dama ta zo wanda zai sai ba su kamar turai maimakon yaro kudin ka tsaya iya aiki iya zo gidan karuwai tunda an ba da dama na wani a wani halin haji to riba mai dama dama da ya zama zaman zana iya zuwa gidan karuwai iya aikin zana kaga anan tunda akwai dama musulunci to ya ce gwanda ya arma ya ce gwanda ya arme kenan yin arme ya hiye mushi bin mata a gari shi ne magana kenan an baka dama amma ga mata na kwarai musulmi an ba mutum ya je armi wannan kafara wata ran ɗanka ya shiga layi har ya kama e mai ba mamaki idan mace ya akwai mutuwa akwai komi ko akwai rabuwa akwai rinjaye ɗan ya tarinjaye shi shi kenan kana kallon ɗanka ya shiga layi ya ƙara musu yawa ka ƙara musu yawa shi yasa kenan amma in ta kama aka yi ba cewa aibu ne wanda haramu ne kaman ka zina ne amma a gaskiyar magana hatta a musulma na biya mana umarnin alaka da zata di ma abuciyar addini dan haka wa kenan a gaskiyar magana zina iyakar aibu domin cewa muna magana addini yake kawo haka yanzu kuna jin duk mai jin labarin kasashen da ake maganar sida maganar zina ta yawa duk kun diba sai kun ga kasashe ne inda inda ta yawan babu addini ko da wasu gwara wasu ga sanin dai gwazon na san dai babu addini ta a ci abin yaya wanda ba su addini kai ga ahal kashe musulmi balle kashe larabawa su da ke larabawa ko ma haka al'adar su su zana wani abu ne wanda yake ko mu anan kayan abin ya yawa aka ce ayin zaman ta cikin banza kwarai abin za a jima ana hudi yanzu ne zamani ya kawo don an yi a wannan gidan an yi a wannan gidan ha abin da kamar jiki ba a damuwa wani malami cikin malamin najeriya ke cewa sun je wata ƙasa ta larabawa ne ko morocco ne sai wata take mai magana wata likita shekarar ta arba'in da wani abu ta yi ba armi tana wannan jaji sai ka tuwaje wannan shiga haɗarin zina ta ce a'a ta ce mu a nan zina in aka tabbatar da ya ta zina a gidansu to sai da ta gudu kashe ta suke kashe ta yasi in wanta musu barinta cikinsu su ce ta ta wannan matsala ce a wajensu in ne ta aka tabbatar da kiyin zana ko ga cikin yasi su wannan abin zargi akwai masu binta wani wuri ma ko ta tsere wannan mun shi labarin an sama karan Allah an ce an kama wani sun kashe da su su kullun suna ganin abu ne mugun abu har yanzu har an su zina a wajensu a can nan ta yi zina har yanzu babban aibu ne kaga amma mu yanzu a nan abin turanci turanci turanci musulunci musulunci abin ya zo ya gwatse ya ga abin ba a ɗaukan shi da wani aibu gaskiyar magana muna fatar ɗiyanmu mata su kama kansu su kare kasa mutunci su kare madangin su mutunci domin babu ke tsara irin ke yarda wani da muke banza ta ubanki mutuncin ɗiyanki na gaba yan uwanki ya ga zikin gidanku ya ga zikin gidanku iyakar mutunci ki kare mutuncin kanki ya mace kawon domin yanzu mai matsalar abinda ake musu talla na karantar da su gurin abinda ba a so katta ya ciki shi ne kenan kun aibu shi ma cikin suna ga shi ne kamar za ka aibanta ta ko a wulakantar da ita a gidan shi ne suka ce ga to ya gaya mata ga yanda ciki take tsoro to ga shi hanyar zaki miki ciki kenan menene kenan ta yi abin da ta ga dama na zanatin da ba ciki daga ji an karantar da ita yadda ka ta ɗauki ciki ga abin da za a sa na kwantam ga hanyoyi kenan kaga ba zina ba ake gudu ga diyama ce ba a gudun zina ciki ne ake gudu shi ko musulunci ba haka bane ba mutunci na mai imani ba ciki bane ba ko ba ciki aibu ne ko ba ciki zina aibu ne ga saban iyakan laihi tsakanin ga Allah laihin da ke janyo al'umma musiba cikin al'umma ko mun da kare mutuncinki da na diyanki da na yan wanki da danki ko a gaba ko a gaba zaka sa danki aga danki magana cikin mutane ki hana danki magana ko da shi ya zo ta arme da akwai mutane wawaye ko da mutum ya wani aiki ya tuba sai ka ce tambayi uwarka ko suna ku abin wallahi ko suna abin to cikin mutane aka ce mun tambayi uwarka wani wane ne sai ya gama da kai ya gama da kai ha kuma suna mun na ga kuma suna mun ta ce ta bale bale ya ba kai baka sani ba muna mai gama ku da shi ya gama da magana kun ya kai maka lagu kasan iya mata su kame kansu wannan rudu na magana shan magani ba shi bane ba ba sida bace ba ake gudu ba magana ba wannan ciki ake gudu ba aibin zane kwar mutuncin cin mutuncin na zana saban girman saban Allah na zana abin da Allah ya haddace a kashe kisa ba kuma Allah ya ce abu kisa haka abu ya kai gaya ka san lalacin da aibin abin ya yi muni na kaga Allah ya ce a kashe shi wani ba mugun abu ne cikin al'umma mugun barnaci yace qala ta'ala ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ألا ما جرما دبوايا يتي ولا تقربوا الزنا kada ku kusanci ma inda take kan ma ka je kan ma kusanta ta ma Allah hana na ce kusanta zina duk abin da zai kai ka yin aikata zina na kuma su jajen ko suka shiga lahin wannan aibun malamin kasa barin abin wallahi in nema yan duba yan koma abin da yawa da yake mai da mutane ruwa e ka tuba amma abokan da kake zuwa ai kuke aikin banzal yanzu ma tare kuke yawo gidan da kuke sakarcin yanzu ma anan kake mun zana ka bari an matan da kana zuwa wajen su kenan wannan abu ya kamata ka hasa ka yanke alaka da inda ka san da abokan tahiya ne ka wasu zuwa wurin wurin zuwa ne ka wasa wata ce kake alaka ka bari amma matuƙa ka ci gaba da mu'amala to kenan akwai har yanzu kana kusan abu ba kai nisa da shi ba kenan mai da tuba ta gaskiya mai neman kada kanshi kan ma ya kusanci inda take duk abin da zai kai ka ga abkawa to ka kusance shi wala ta karbu zina kusanta ta ma kakkai eh ba abba abokiya mace wai aboke shi cewa wa barkance ko aboke gore shi ko gora ko ana goranci da kanin mace ka san shi akwai matsala ba magana goranci arme ne korin kai da ta ya ce innahu kana fahishatan wasa a sabila zina alfasha ce an shi alfasha wanda yake laihi mai muni wanda ko a jahiliya lokacin da mata suka zo suka wa annabi mu baya annabi da ya kawo musu magana da ya kawo musu magana wala zinin kasi zina inda ta ce ya rasulullahi yanzu diya tana zina su zai kamar da kamar da ma ya gaya musu magana har a ce musu kasi zina suna jahiliya a jahiliya suke mata ke mamaki yanzu ya so diya ta yi zina su ki suna kamun kiran ba magana su suna ka diya ta yi zina ba abin yi bane makunan ba abin kawo bane auren ba ya je baiwa diya diya ta yi zina kuma a jahiliya suke roƙi wancan lokacin sun musulmi ta yanzu gina wannan ta ci habar su yanzu diya ta yi zina kina yi sauran ababe dama maganar zina dama ke zama ke zama su sun kare ta maganar bisu ma kan hanyar ta kuma sun ga sassan muninta ta ce inau kana fahimtar wasa a sabila ta yi muni kuma hanyar biyan bukata ta shaka ta zina wannan hanya ta yi muni sai bayan haka sai ke cewa wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi azam قال أن تجعل لله ندا هو خلقه ثم قلت أقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك عبد الله بن مسعود كبار العبادي وأنه رواية بخاري كان مسلم مكاو بس مرة عليه سو أبو داود هكا ترمزي سندود الرواية yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi azam wana zini ne mahi girma قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك كسن يا ما الله كيشيا alhali Allah shi halicce ka bai tare da kowa ba wajen yinka amma ka ba wani haƙƙin shi ka gama shi da wani shi iya kaba wannan kenan shi Allah da yika bai tare da ko ba wanda ya kama mishi ba yanzu ka haɗin gwiwa yika to ko me yasa ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani sai ta babu laihi mai girma a wajen Allah kamar ka gama Allah da wani ya ce ƙulutu yana kuma sun ma'ayito bayan wannan ha ya ce an taƙatul waladar makafata a yanta ma ka kashe ɗanka gudun kai ci abinci tare da kai gudun da yake nan saboda yawan ɗin zai kama talauci za ka kasa rike su wannan shi ne magana ne su a can damu an zu da magani ne ake kashewa su kuma can da ba magani dai kun ya zo kun duniya gurin gurin ka shaƙe shi ka ne kun ka kabin ne gurin mu kuma yanzu ta hanyar magani ne su shaye-shaye ake sa ko da ya har motsi sai a sha na ta ta baiwar Allah jiya ne take muna maganar ta yi abin ya dame ta ta ɗauki ciki ɗan wata biyar ya kai wata biyar kurin da uwar da shi sarmayin akan baki kurin maimakon ta ayo haka wanda a je a kashe kuma aka je aka kashe wannan suna yi wani kuma matar shi ce ta yi ciki bisani ba ciki ya shiga sai daga baya wai ta shi wa bai niyya ba bai niyya ba haka kurin dole ya je a zubda kuma za a yi bala'i da shi ko ko ta sanin da ta yi daɗa kai ba da fasa lokaci wallahi kuma sai ciki shi wa amma shi kuma bai yarda ba kurin ta sanin da wata kurin dole a dole a zubda shi Allah akwai irin abubuwa to Allah ya shaidan ita ta ce abin da ta gaya mijin duk abubuwa nan cikin musulmi ba na abubuwa waje ba a cikin musulmi suke abubuwa ce to ta ce ba an san abin za a yi fa ce na ce ba za ba an san ta abin za a yi ba amma me za a yi wa dai laihi ne eh laihi ne ko me za a yi wa dai laihi mun san da kai shi inda wani shiga ba ya shi ma da ke an ya shiga kashi shi kurin kuma dan arme ba wani babu zanwa ba bai san waye diya diya an sami an cika mai kwalluwa za shi zai sha wahala ta diya Allah shaidan mu to wannan hece kenan abu na biyu kenan kashe ɗanka tsoron ya ci abinci tare da kai kuma wani ce kuma kurtu sun ma'ai kuma yi wanne ta an tuzaniya bai halatta da da kai zana da matar makwabci na an kawo zana ka makwabci don ayyun ya yi ayyun a zana ma kuma matar makwabci akwai kenan cin amana makwabci aka gama abin amma sai a yaka amma kan baban zina kenan bayan wannan laifin babban laifin zina ce magana kenan kun zama ga ayatul qur'ani kan haka don nan nasi na alqur'ani zai kawo yau wannan wannan hadisi ne amma maza zama ga ayata gaba da kawo yace wa qala ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا قتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك لك عثاما كذا ما يند حديث يزو حق الله يجرو كاش أنا ألا ما يقول ما دبا يتي يا يبان ما إيماني هتا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر wa'inda ba sa kiran wani tare da Allah mana ba sa bautar wani tare da Allah kenan Allah kadai suke bauta ta ma yace wala qatlun nafs allati harama Allah illa bil haqq bisu kashe bisu kisan ran da Allah ya haramta in ba kan gaskiya ba kenan kan ma mutum ya yarda ko ya yi kisa ko ya yi zina iya da armi irin wani abin da yake sa shi ne illa bil haqq kenan ka'ida ta shari'a ya ce wala zan kun ba sa zama kaga wannan lahin da annabi ya magana kan shi mai girma shi gama Allah da wani kaga shi ayat farko bisa bata wani Allah magana magana kisa gata bisa bisa bisa kisa rai da Allah ramta magana kuma zina gata kuma ya ce wala zan bisa zina wannan kenan shine girman lahin magana wata Allah magana kisa ya aka magana zina kasan aibin zina eh aibin zina duk da akwai wannan masala wasu yan uwa wajen munan abin kuma lokaci sai munin ya tsallake a wuce gona da iri me gona da iri cewa akwai ruwayi a da sai ba masu rauni ba suke maudu'ai kuma ba su da asali sun shahara na manzanar zuniya bi wani mai aikata jidari au manganu da iri-iri da wai wanda ya zina sai an yi zina da matar shi ko ɗiye shi ko ta bayan katangar shi ne kenan dole wanda ya zana kurin shi ma yana da shi ko ga mutum ya zana to shi ma yana da matar shi wannan abin wasu rawayoyi na aka zo wajen wa'azi na mara tsoro amma abin sai ya shigo da ci mutuncin wasu kuma wani ba su da laifi nawa mutumin banza mata ta girki nawa mutumin banza latacce ne amma mata ta saliha ce nawa kuma shi na kirki mata ta banza aka zama haka ba maganar cewa wai kamar doka ce ka'ida in kai zunubin ɗanka sai ya yi ba Allah iya da kawuli wanda ya masu imani mai imani da kawuli Allah da mai imani Allah da mai bawa sadi daga cikin mazanaci wannan magana ta shahara tana kan amma kamar gaskiya ba haka bane sai ba haka bane ba haka bane ba Allah bai kawo wani lahin wani wani aibin uban shi daban iyan shi daban iyaye wani iyan ko sun ga uban su yaban gari su wasu tunda uban mu yaban gari akan samu wani ya ga uban shi iya bin gari to shi ma yanzu bai jin tsoron bin gari kaga wannan wani abu ne na tarbiyya inda uban ya ga iyayi ba bane ba kamar ka'ida ce ta dabi'a dan kayi sai dan ka yayi a'a wasu kan koyi wannan abun a wajen uwaye ya ga da uban shi ke bin yan mata inda yake ban gari ko kaza kaza iya ce ta gani wata take yi ko ta ga wannan iya sa yaro ya ki dokan zina a wani aibu don ya ga abin da ake a gidansu wannan akan samu haka nan amma ba cewa ba da kaman ka'ida ce don mutum ya yi zina a ce kurin matashi tana yi ko dole ya an yi da matashi ko ɗiye shi wannan to haka da kenan kullum ka zina ka kawo mataka tunda an gama mazinaci ne an mai haddi ya ce kenan a kawo mata tunda ita ma tana yi ba haka bane ba ko ko dan wani ya irin wannan aikin a ce diye shi ba an ta ba tun diye shi ma ita ma ta yi wannan ba gaskiya bane ba ruwawi ne ba matsayi ba imma hadisi maudu'i na ƙarya ko ma bai asali to sai ka dan kware cikin da Ibn Albani ya karo na ruwayoyin kware ya magana kan su wanda kuma mutane ga malamai suna kawo su da wani manganu cewa wai har abada idan mace ta yi zina har abada ma ya tabbata ka gaba ta dan girki to nan kuma da haka malaman sunna saka malaman sunna ma ba ka sai kuskure ne akwai tuba ba abin ba tuba a ce wani daga tezin har abada wani ma'aiwa ta ƙari aiwa ɗan girki a gaskiya ba ne ba annabi ya ce a tabbata ta jibin makamala da abin da mutum ya tuba ko ka hurci ya shirka da allah ya tuba an ƙare ba ce mutum dan mace ta yi zina a can ta tuba ma shi kenan don ya sa mutane su kasa barin su bar tuban ma su gaba an ka tuba ma dai mai matsale a ce in ka tuba ma shirme ne ko kin tuba ma biki aiwa ɗan girki to na wurin gaskiya wajen zawo abin da ya bada tsoro amma sai a huce gona da iri zinan aibin ta ya kai aibu yanzu a yi haddi a kashe mutum ba san aibin zan mai hankali ya san aibu da munin zina da kare mutuncin zina amma ka akai abin yanda ba haka ba ya zo na kawo abin da babu shi a shar'ance a mai kamar doka ce daga Allah duk wanda ya zina ya yi zina da shi ko da matar shi ko da ya shi a ta yi shi ne malalaci yin shi na kware matar shi ta kware wannan ba abu ne zanen ne gashi nan a cikin rayuwa ba ma ba ya kai bincika dogon bincike ba kan abin akwai masanata amma matan matan na gari ne ba ruwan sarban wani sai bayan ya yi magana cewa maimin jero wanda zan la yadda ma Allah ilahin akhar wa'inda ba su bautar wani tare da Allah wala ya katulun nafsa da ta haramar labil haƙ ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai a kai da gaskiya kenan kan shari'a wala yazununa ba sa yin zina sai ta wa man yafa'al zalik yalqa asama duk wanda yayi wani daga cikin wannan abin da aka jero ya gamu da laihi laihi ne babba yace yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyamah za a lullum kame azaba a gobe kiyama wa ya khaludu fihi muhana zai dawoma cikin wannan azaba cikin wulakanci duk da bayani a abu ne uku ya zo kuma cewa aya zuwa aya aya da hadisai suna fassara juna mun san da cewa a nan mai dawwamar nasi karara da yake dawwamar da mutum a wuta hal abada ba wuta shirka da Allah na biyu wanda magana ta zo a kan shi na maganar kisa da ganganci ka kashe mai imani to shi a kan kisa kan wasu nasoshi daban-daban da irin wasu wani ayoyi sukan sa kisa kan shi ana magana akwai tuba ko ba tuba nasi karara da ya shahara gama ayoyi tabbatacce shirka da allah ita ce wani babu gardama ba saɓani amma magana kisa ita abu ne biyu abu ne biyu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin wani ko masu ganin akwai tuba akan kisa Allah hata magana sata Allah na sata ya kai sata akwai haƙƙin mai kaya akwai haƙƙin Allah ciki kenan anan akwai tsakanin kai da Allah kana iya tuba amma wannan da ka kashe Allah bai yahe maka haƙe shi wannan tana nan gurin magana kenan a nan ko da an barka to ya ka tukuwa wajen ibada don ka samu abin biya gobe kiyama don biya za a yi da manzana ya ba labarin cewa gobe kiyama abin da za a fara bincike na haƙunan bayi fiddima ne haƙƙin bayi za a fara bincike ɓangaren ayyuka sallah ake fara bincike a hilin kiyama ɓangaren aiki na ibada kama Allah kun ɓangaren haƙoƙi suke tsakanin bayi abinda Allah zai fara bincike shine fiddima za a fara hukunci akan jini tun daga wasu hanci ka wasu sami hanci ka wasu sami shi baki ka gashi da reza kuma zuwa magana kisa da abin da ke na jini ne shi za a fara hukunci tsakanin bayi kenan anan akwai haƙƙi na wanda ka kashe wannan duk abin da yake haƙƙi na wani annabi magana cewa duk wanda ya san a nan duniya da annabi magana magana mufulsi ya ce duk wanda ya san a nan duniya ya magana mutsacin lahira wanda ya zo kiyama da sallah da azumi da kaza da kaza amma ya ci mutuncin wannan ya zuru jinin wannan ya wane ne ai za annabi ta za a doko daga aikin shi a biya wayancan wanda ya ci haƙƙin su ana biya ana biya idan aikin shi ya kare sai a doko zinin sai a dora mishi karshe a kace gidan wuta ko kaga wannan kenan ana ɗauko haƙƙinka a biya kenan na maganar kisa ma to sai ka ya hudda aikinka an biya ni bawan Allah Allah bai barin shi shikenan dan ka tuba shikenan a bar shi ya ta yaka nan dole sai kenan iya buƙatar wanda shi kai wani hali ko da ya tuba ko ka tuba to ka ci gaba ka duko da ibada ka duko da ibadar Allah don nasa ya tabbata gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala a adalci da yake hatta dabba ya saka mata ya saka wata dabba ya an kata an rama ina magana mutum wanda ya magana cewa dilin kiyama Allah subhanahu Allah zai gwada maka wanda wanda ya kashe ka wanda Allah ce zai zo hilin kiyama ya kamo wanda ya kashe shi ce jinin shi ya zuba yace ya Allah ya rab sal haza fi maqtalani Allah ka tambaye wannan bawan naka akan me ya kashe ni ka iya neman hakin shi an wa kisa mutum ya guje mai kisa gaskiya kwarai ba karamin wannan mun an ɗauki ɓangaren akwai tuba to ko da masu akwai tubar ka sa akwai wannan magana wannan tuba tsakanin kai da Allah ne amma shi wannan bawa akwai haƙƙin shi yana shi na yake cewa idan mutum ya shiga irin wani hali kada ka ji mudu to ba abin da ya ma saura illa gaskar da tubarka da Allah da nadamaka ko ya ce ƙarhin niyyarka da gaskiyarka Allah kan baka baka lada mai gwabi ka samu abin biyan mai ka gaskanta niyyar ka tsakaninka da Allah Allah san abin da yake ran bawon shi ya san abin tun akwai dama ke da wannan Allah ya san ƙarfi niyyar ka da nadama ka ga abin wannan Allah ya iya baka abin za ka biya na haƙƙin wannan bawa shi da kenan da ya magana ana lullamka azaba kuma zai cikin nutsuwa sai ta illa man taba magana kenan sai wanda ya tuba da ya tuba ya ce kuma illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki aiki nagari fa'ula'ika yi bajilun lawo sai ya ati mahasanat wa kanan lawo ga furar hima ya wanda ya ce waɗannan allah zai canza musu kurakuransu da lada wanda ya tuba tuba kenan ladan kai shi ta tuba ita ma tana da lada nata eh tuba wani aiki ne wanda kai shi ta kenan ƙarhin niyyar bawa da nadamar shi zai baka lada mai gwabi amma ba a ce ba tuba kuma ga tawacin ruwaya ta wanda kashe mutum goma tara da tara ya ce akwai tuba wani ce ba tuba ko idar shigo da duk ƙarshe dai kuma Allah ya gawarta mishi wannan daban yace wa fi hadisi samar ibn jundub at-tawil da kun hadisin fi ru'ya fi ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata hadisi dogo da Imam Bukhari ya kawo shi wanda annabi ya wani mulki an gwada mai wasu azabobi na wasu mutane daban-daban na mazinata na makaryata na masu haddace qur'ani sabari duka dai a ciki to ga abin da ya dauko da muke magana kan shi sai ce maka cikin wani hadisi mai tsawo akan wani mulki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko mun san mulki annabawa gaskiya ne yace cikin hadisin dogo قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور malaku suka zo suka tayi da shi malaku suka suka tare suka tayi da shi a cikin tahiyar yace mun je wani wuri muka zo wajen wani wuri kaman zaman fur a ce wani gasa burodi fur da tanuwa wani murhu wa ahasibu annahu kana yaqul na tsamana ma ya ce bayan mun zo tanuwa kin yace fa iza fihi laqatun wa aswat sai muka ji a cikin wannan murmuru wani wani sauti da hayaniya wuwu da hayaniya a ciki qal yace fattala'ana sai muka leka wannan murhu ko wannan zamu ce murhu zamu ce ko ya sunan wani daga gurasa kurin gashi gashi kurin muka leka fa'iza rijalun wa nisa'un ura ta yadda muka leka ya muka ga maza da mata zur sun tur maza da mata wa idza hum yatimu lahabun min asfala min sai muka ga wata wuta tana tasawa da ƙasa wani halshen wuta iya tasawa da ƙasa murhun iya tun karo su fa idza atamu zalika lahab daudau idan wannan halshen wuta in yi tun karo su sai sa ihu suka neman kaɗawa suna neman su huto wata ruwa ce sun je wuta waya a maido su sai neman su huta ta sama da ƙasar suka tasawa ya a maida su ƙulut annabi ce sai na ce ma inna mala'iku ƙulut lahuma kira mala'iku ne guda biyu na ce ma haula su kuma innan suwa ne ne cikin tambaya da yake su kuma suwa ya gwada mu aka ce humun zunat wa zawani wannan mazinata ne maza da mata ake musu irin wannan azaba Allah kiyaye wannan ruwa Imam Bukhari ya kawo ta haka Ibn Majah wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن annan sallallahu kamar da ablabin abbas ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazin al'abud hina yazini huwa mumin bawa mana mutum ba zai yi ba zina a lokacin da yake wannan zina a ce akwai imani tare da shi haka wala yasriku hina sarku haka lokacin da zai sata a ce lokacin da zai wannan sata a ce akwai imani tare da shi kiran babu imani tare da shi wala ya sharabu shi na sharabu haka lokacin da zai sha giya lokacin shanta ba shi da imani umarni haka wala ya ƙatu da umarni haka mutum bai kisa a lokacin da yake kisan a ce da imani imani ya rabu da shi sai ya kuma daga baya ƙalar ikirama yake cikin majalisa bin abbas قلت لابن عباس sai nace ibn Abbas da Abdullah ibn Abbas ba shi labarin ga wani manzon Allah faɗa akan mutum mewa mutum yayi zina lokacin zina ce iya da imani haka barawo lokacin sata bewa ce iya da imani haka dan giya sai shi Abdullah ibn Abbas ya ba shi wannan labarin sai suke neman tafsirin wannan hadisi cewa kaifa yunza'ul imanu min to yaya ne za a yi a zage imani daga jikin bawa ƙal haka za ya ce haka yi abin yake wa shabbaka baina asabi'i sun ma'akaraja ha ya yi musu haka sai sa ya tsotson a wata a cikin wata haka ya ce sai zagi haka ne yake zagi ya imani idan an gama ya tsotsi haka wannan ta zagi ta bar wannan haka imani yake yi a saman shi ya da burishi ya ce fa'inta ba a da ilai haka da kenan yanzu ya ne kyauta haka ne kyauta ya ce idan ya tuba daga laihin da ya sai imani ya koma haka ne abin yake ba shabba ka bayan asabi ya sake gama ya tsotsi Allah kiyaye sai a ƙasamun zuna to su wannan mazinata kashi nawa ne balle musu muna cikin hukumance muna cikin kitabin haddi da ake wa mazinaci to sai ga maka dan mazinatan kala kala ne na kenan haddin yakan saba yace azzani imma an yakunu bikiran aw muhsana shi mazanaci ɗayan biyu imma ya zamanto sarmayi ko budurwa za mu ce ko mai arme bazawari ko bazawara mai arme da za mu ce imma mai arme ne kuma da arme kuna fa'iza zana al-hur al-muhsan al-mukallaf mukhtaran fa hadduhu ar-rajam hatta yamut idan ɗa kuma wanda yake mai aure almukallaf jejero maka boko dole zaman to ɗaya ne kinan ba bawa kuma zaman to mai arme ne ba gobaro ba mara da ta ba kuma almukallaf wanda ya kai nan muna cewa baligi kalmar takalif almukallaf batta ta wucewa ɗin baligi me yasa saboda akan samu baligi mahaukaci iya cikin haddi iya ciki baligi ne kuma ya abu misali da ƙari ko bin iya akwai abu da yawa da yake zauwa sai ta almukallaf kurin wanda shari'a ta ɗora ma wanda aka ɗora ma shari'a shi ne kurin mukallaf ya zama tafsiri kurin shi almukallaf wanda aka ɗora mai shari'a shari'a ta haukan shi kenan duk abin da shari'a ta yi iya ɗaukan shari'a ta ta ana ido kawai shari'a kan shi ana iya zartar da haddin Allah kan shi ne al-mukallaf wanda shari'a ta haushi shi al-mukallaf kuma yayi muqtaran yayi a cikin iya so ba tilasa ba ba cikin hankali ba yayi a cikin iya so to a wannan halin tuna ba kai abin da jiro maka da mai mai arme wanda shari'a ta kan shi kuma iya cikin iya san abin ba da kaji ba kenan azabin shi je fahadduhu ar-rajam iya wa misali ta kari ne ko misali ta mace misali a mata yaɗe oh ana yi mata yaɗe za mu ga gaba wanda ta yi zinai ta zo mata ciki ta sai zina yaɗe ya ce to ko dai wani muke da kari ta ce a wallah ina so ba wani kari ba da kari ba ne ba ka iya ba ta dama na kare in ta ce da kari ne kare barin ta zai ko da kari ya kai ta ce a hakan annabi wannan zuciya ya rasul nazana ko an maka da kai daga bayan ce ko dai bai hankali ne ce la ta lau ba ga gurin ba magana gurin kenan tin da abin shi to a wannan hali a za a mai haddi na jiwa har ya mutu ruwa ya kan haka ya ce an jabir bin abdullahi al-ansari أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن wannan ruwaya ta ma abu dawud tirmizi sun zo da ruwaya abin da ke ruwaya jabir bin abdullah al-ansari ke cewa anna rajulan min aslam wani mutum daga cikin kabila ta aslam أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زوجم يا زوجم من زعل صلى الله عليه وسلم فحدثه يبا النبي لابار أنه قد زنى يا زنا فشهد على نفسه أربع شهادات يوا كان شهيدا هدو يزونا النبي جاسو نازن النبي كودا كابي جبا ايش بيانش يقوم متنا سيار سودا نازن كبكا كين النبي يجيو كي ايش بيانش يقوم متنا هدا سو هدو لا النبي يا كودا كي amma yadda ya tsaye tabbatar da kudin shi ya yi kanan shi ne hujjojin da ake cewa mutum kullum aka ce a tausaya wa mai laihi wanda ba na kullum ba wani tsautsaye sa mai wani laihi saboda kaga dan baka mai rashin imani irin waɗannan irin su gamidiya zunuci suka babban laihi ne amma ka ce baka ce ai wannan shi ke na ƙare basu imani kullum a turi su gaba ɗaya shaidan yakan yaudari bawa ya zo lokaci guda kun samu gwamnati na kun yi turfanka kaga waɗannan sun tabbatar da kisa za a musu dokar kisa gare su kun ba wanda kama su suka suka ce rasulullahi na mun yi zina a tsarkake ni ya rasulullah na yi zina annabi abiji ba ya komo ta nan sai rasulullahi na yi zina a tsarkake ni to zo nan ka ce shi kenan kaga kaga wannan tsautsayi da zai mashi daga bayan yana dama haka wani mata ta ba ta zuciya ta zana annabi ya ce ko daga za ta ce su da kuna zana ba wani ko a wani mazo kuke game da inda game da wani kenan kullum a musu haddin kuma na kisa ne ta kaba da kansu kenan wannan aka samu mutum shaidan yaudare shi kuma daga bayan da rabo ba lamu an zuwa an zuba babu daman shari'a daman zuwa an zuba a kashe kowa eh ba a kashe kowa dama ce ga kayan shi eh ma dokan mu ba ma amza mushi to kaga kenan an zu mutum irin abin shi ga halin ya ba shi dama ya tuba ga Allah ya zo ya kyauta tuban shi ya yi nadama ta gaskiya ya gyara halitta da Allah ya ga samu kuma karbuwa a wajen Allah ba wani a sa mutum shi kenan ya gama yawo ko diya nawa ta yi ko diya nawa yi kurin a tuba ga Allah shi kenan mun karanta baya wanda ba Allah aka tsare shi kan shi a tuba shi kenan akwai tuba kullum akwai tuba ko tuba wannan bawan Allah dai annabi ya sallallahu alaihi yasa aka mai aka mai jiwa amma ce daman wa kana kad usan daman an mai armi daman kan da armin shi kenan magidanci ne sai wa ibn abbas radiyallahu anhuma yace anna umar ibn khattab radiyallahu anhu khataba an-nas yawman فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وواعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فائدة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق حق على من زنى إذا أوسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وانا رواية إمام البخاري يروتو حق إمام مسلم حق أبو داود حق إمام الترمذي abin da yake ruwaya abdullahi bin abbas ke bada labari ya ce umar bin khattab radiyallahu anhu khataban na sayaman wata rana yawa mutane huduba a huduba da yayi ya ce wa mutane inna allah ba'asa muhammadan sallallahu alaihi bil haqq allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alayhi kitab kuma allah ya sabakar mai da littafi alqur'ani kenan fa kana mimma anzala allah ayatul rajab cikin abin da allah ya sabkar aya ta ajehe eh aijiwa kusan bayanin ba ta musha bayanin cewa akwai ayoyi na alkur'ani wanda aka shaye hukumcinsu rubutunsu iyanan hayyau a ƙur'ani amma masu ce akwai ayoyi wanda aka shaye hukumcin aka shaye su babu su babu hukumcin akwai ayoyi wanda an shaye rubutunsu kuma hukumcinsu iyanan irin wannan irin su shayaswa irin su na na magana na magana reno na magana reno suna nan har yanzu akan hukunci ana aiki da hukuncin su da magana ita wannan magana jiwa to wannan ita cikin wannan ayoyi shine Umar yake cewa cikin abin da Allah ya sabkar akwai aya ta jiwa fa qara'anaha yace mun karanta wannan aya wa qannaha kuma mun fa'ince ta wa wa'aina mun kiyaye ta mun karanta musun ta gaba kuma mun hardace ta kenan abi tabbas ya tabbata magana jiwa ya ce rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da manzana salama ya jihi a rayuwar shi ya jihi da kai ya sa an jihi kuma a bayan shi mun jihe mazanaci daga wannan magana da umar ke ta wakana a wannan zamani namu irin masu aƙida aƙida ƙalaka su ake cewa masu ya ƙur'ani da sauransu suna kara maganin wasu ma da an goma sai magana ai babu jiwa a ƙur'ani to na bazu kamar umar san abin zai kuma musulmi suna nan ma malamai kawai abin wai sun ba ƙur'ani a ƙur'ani sai magana bulala kai ba baiwa jihi to umar wani abin damar tun da ran shi ya gudu haka ce don yawan su hattara ku hankali wani abin iya nan mun karanta mun haddace musu ta gaba ji maza Allah kuma ya yi ji mun ma ba shi kuma mun ji ya ce fa akhsha ina tsoron umar ce ina muku tsoron in talibi nasu zamanun in zamani ya tsawo ya tahi kaji an yi bulƙari wani mai magana ya zo ya ce muku wallahi ma na ji adarjan fi kitabila wallahi babu aya jiwa ƙur'ani abin yawa kana kuma a zamanin yanzu cikin musulmi ya ce ina tsoron haka ina tsoron haka kenan kusan akwai magana tana nan ta tabbata kuma annabi ya aiki da ita mu mun yi aiki da ita ya ce ina muku tsoron zamani ya tsawo kenan yau da gobe abai ta yi sabon su ta yi masu wadansu abin ya ta yi wani zo ya ce muku ai babu maganar ayi jiwa a ƙurani faidillu faidillu an zan halawa su ɓace saboda barin wata farilla da Allah ya sabkar su yi inkarinta kaga san ɓace yanzu wanda ya inkarin jehe mazinaci kaga ɓatacce ne magana kenan ya ce warraje mafi kitabin la haƙ alamanzana za usin na minar jala wani sa'a to da haka yake tabbatarwa jehewa jiwa a cikin littafin Allah tabbas ta tabbata gaskiya ce akan duk wanda ya zina in dai idan ausin in dai an mai arme minar rijali wan nisa namiji ne ko mace ne in dai an yi arme tabbas za a je hika ya ce amma a sharaɗin idan kamatar bayyana ya samu shaidu guda hudu aukan alhabal ko kuwa ciki ya bayyana kun ba cikin yaɗe ba awal itiraf ko kurin mutum ya zo ce na zina wani abu uku shaidu ciki itiraf na hudu na yi wannan in sun tabbata kuma abin da ya saura ya tsaye da haddin Allah kura wannan shi ne magana Umar ibn Khattab da hudu ba da yawa mutane kuma wannan ruwa kata Bukhari kata Muslim haka sanan Abi Dawud haka Tirmidhi kenan dai a takaice wannan abu ne tabbatacce shi sa ka hanya ka maka da ake ka maka yake ka maka wa'annan hujjoji wanda suke tabbatar da cewa a musulunci jiwa tabbas ya tabbata manzo Allah yayi sahabbai sun yi wani kashe ni umar yayi ka aje wani ya maka hira daga baya ya ce maka babu ita akwai Allah shirye da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته